أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki godiya marar iyaka da ya sake yassare mana mu haɗu a wannan maraice na laraba sha bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin da biyu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara kamar da muka ji malam ya karanta har yanzu muna aya ta farko wato aya ta ɗaya a suratul nisa'i fadin Allah madauki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba mun fara karanta abinda malam sa'adi ya ambata insha Allah zamu dora akan sa amma kafin wannan akwai wata tambaya da wani ya rubuta shekarun jiya ya ga shuru sai ya sake maimaita ta ya kamata mu ji tambayar tasa mu ga dalilin nacin nasa Allah ya ƙara masa naci akan alheri yana cewa malam ina son ƙarin bayani dangane da tawassuli idan mutum ya yi tawassuli da wani aiki da ya yi sai Allah ya biya mar buƙatarsa to zai samu ladan aikin kuma? wani ita ce tambayarsa ta farko na biyu ce malam idan kuma mutum yana karatun alkur'ani ya zo ga inda ake sujjada amma bai yi ba menene hukuncinsa to na farko magana tawassuli shi tawassuli kamar da muka yi bayani a ran da muka tattauna a kansa yan kwanaki da suka gabata bukata ce ta ɗan adam tunda asalinta ba ta lalata aiki dan mutum ya roƙi Allah ya biya masa wata buƙata tasa saboda wani aikin alheri da ya yi misali ya karanta alkur'ani ko ya da'a ga mahaifansa sai ce ya Allah wannan aiki da na yi ka bani lada ka taimake ni ka biya min buƙata ta kaza da kaza da kaza saboda wannan aiki wanda ya halatta a yi hakan kamar da muka tattauna to shi tambayarsa shi ne ko ita ce shin kuma ladan aikin yana nan to dama me ya taɓa ladan aikin ballantana a tambayi yana nan ko tawassuli da aiki ba ladan aikin ne ake gabatarwa mutum a duniya ba an gane biyan bukata daban ko babu tawassuli in ka roƙi Allah in ya ga dama zai baka an fahimci abin yau ƙara nuna girman Allah ne da kuma girman waɗannan ayyukan da muke aikatawa shi yasa ya halatta ka yi tawassuli da su amma idan ka yi ba za a ce to shikenan ladan da Allah ya maka tattalin in ya maka lada goma ya ajiye zai baka akan wannan aikin sai ka roƙe shi a biya ma bukata saboda wannan aikin to kuma ba za a ce yanzu an wance an kwashe ladan ya tafi saboda an ma wani abu ba Allah ba haka yake ba Allah mai rahama ne Allah mai falala ne da haka wannan zance dai babu sannan ba wajibi bane in mutum ya karanta ayar sujada sai yayi sujada in yayi mustahabbi ne kuma zai samu lada in bai yi ba sawa'un a sallah ko ba a sallah ba babu wani zunubi a kansu domin gaba daya ba umarni ne na wajibi ba a kaulin jumhurin malamai amma idan yayi din to babu matsala an gane in ko bai yi ba to kamar da ambata insha Allah ta'ala babu zancen zunubi a kansa ko a ce yayi wani abu ne laifi alhamdulillah an amsa to mu je dangane da wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya bayan ya ce ya ayyuhal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin ya ku mutane ku bi dokokin ubangijinku ku kiyaye su ku samu tsaro Allah ya tsare ku wato daga shiga wuta ta hanyar aikata aikin alheri da nisantar mummunan aiki ku yi wannan dangane da ubangijinku ubangiji nan naku wanda shine ya halicce ku daga rai guda ɗaya wato annabi adam da hawa kuma ya wato daga annabi adam sannan kuma ya halittawa annabi adam ɗin matarsa min ha daga ran annabi adam ɗin kamar da muka yi magana jiya wa bassa min umari jalan kasiran wani sa'a kuma daga cikinsu ko daga gare su su mutum biyun nan Allah maɗauke ya yaɗa al'umma da yawa na maza da yawa da kuma mata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi mana kuke magiya da shi wal arham hakanan kuma ku ji tsoron Allah dangane da abin da ya shafi wato sadar da zumunci ko kuma Allah wanda kuke neman a kuke roƙon junanku da shi ku yi magiya da shi hakanan kuma wato zumunci da kuke magiya da shi inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai kulawa ne akan ku mun fara karanta abinda malam sa'idi ya ambata zamu tashi inda cewa kadhalika min al-mujibi da'i li taqwahu nan ne ko yawa yace hakanan min al-mujibi da'i li taqwahu daga cikin abin da ke sabbaba a samu tsoron Allah shine tasa'ulukum bihi kasancewar bayan shine ubangijinku to saboda girmansa kuna kallon girmansa kuna sawa a tsakaninku yayin da kuke roƙon juna wani dan Allah kai mun kaza dan girman Allah kai mun kaza wato wata azimikum ko tasa'ulukum bihi wa ta'zimukum da wato roƙonsa da roƙon junanku da kuke yi da sanya shi a tsakani ma'ana kuna amfani da sunansa ku roƙi juna hakanan kuma girmama shi da kuke yi hatta innakum haka ke a wurinku yawwa yace hatta innakum idza aradtum qada'a hajatikum har dai ta kai cewa ku ya ku mutane in kuna nufin biyan bukatunku wa ma'aribikum da dai abubuwan da kuke bukata daga junanku tawassaltum biha kuna yin tawassuli da waɗannan sunaye na Allah bisu'ali ta hanyar roƙon juna fa yaqulu man yuridu zalika li ghairihi sai ka ji wanda yake buƙatar wani abu daga wurin wani yace as'aluka billah ina roƙonka da Allah ina haɗa ka da Allah an taf'al al-amr al-fulani ina roƙonka don Allah ka aikata kaza ka aikata kaza la'allahu bima qama fi qalbihi li ilmihi bima qama fi qalbihi saboda iliminsa shi wannan mai roƙon dangane da abin da yake zuciyarsa min ta'azimillahi na girmama Allah adda'i haka ne ko min ta'azimillahi da'i ne ko eh na girmama Allah ga shi mai kiran ko Allah ya rudda man sa'alahu billah cewa Allah subhanahu wataala yana girmama duk wanda ya roƙo inda ya sa shi a shi yace ya wani dan Allah kai mun kaza to Allah subhanahu wa ta'ala yana biya masa bukata an fahimci abu don idan wani abu ne shi yasa malamai suka tattauna akan wannan shin ya halatta ka roƙi mutum ka ce don Allah ka yi mun kaza din tunda Allah shi in an roƙe shi dan kansa yana yi an gane abu to kuma ba abu ne mai daɗi ba a roƙi mutum a ce don Allah kuma a ce bai yi ba ka fahimci zancen nan wani ya zai ce ma dan Allah dan girman Allah wani sai ka ga ya minti nawa yana bin kai ne ma magiya wani ma yana kama rigarka a taimaka ai kaza ai kaza to yanzu ya halatta in kana ganin girman Allah ba kai wannan abu da aka roƙe ka ba malamai suka ce in dai mutum na ganin girman Allah to ba a roƙonsa da wani abu don Allah ya ƙi yin abin nan shi yasa suka tattauna to shin ashe ya halatta kenan ai wa mutum irin wannan magiyar malamai suka ce in abu ne da zai cutar da shi to bi halatta a masa roƙon a yi masa magiya da sunan Allah ba in ka san baya so ya bayar sai kai masa magiya saboda ka san yana ganin girman Allah zai ji nauyi a ce ka roƙa bai baka ba to an hana ka kai din ka roƙe shi da sunan Allah ha sunan Allah ba abun wasa ba kun fahimci me zancen da yake koyarwa wato ne yana nuna maka ni dai a gani na bahaushe kamar baya girmama Allah da ya kamata wato yadda muke na farko da rantsuwa wallahi tallahi kasuwanci ake ba komai ba wanda ya ce ma ka rantse ba wanda ya tambaye ka nawa ka sayo wannan abu wallahi aka zaki a hannuna wallahi aka za ina wallahi wuri kaza ina wuri wallahi mun san akwai lagul yamini a ciki to amma lagul yamini me yasa ake lagul yamini saboda babu aqdul qulubi alaiha ko ma'ana zuciya ba ta yi aqdi akai ba amma ba dan cewa girman Allah abun wasa bane wallahi in ka saba da jin girman Allah a zuciyarka to za ka ga cewa ba a koyaushe za ka ambaci sunan Allah haka kawai ba sai a manyan abubuwa masu muhimmanci sai an neme ka ka rantse kuma ba ka da manduha ta yin rantsuwar sai ka yi ko kuma a ce ambatan Allah kake yi ka ambaci sunansa ka yi zikiri ka karanta alkur'ani amma in ba haka ba to ya kamata mutum ya kiyaye da rantsuwa da saurin alwashi da kuma abin da ya shafi wato irin wannan yawan magiya da sunan Allah ba a san su kamar wasa kake da sunan Allah kai ta sashi don Allah kaza don Allah kaza don Allah kaza ba fa bai halatta bane amma ana son in kana ganin girman Allah to ka rage wannan abun musamman in kana roƙon wanda shi ma yake ganin girman Allah domin yana ganin girman Allah to zai wahala a roƙe shi a ce don Allah kuma bai abin nan ba an gane abun alaikum salam na'am tana da alaƙa da wannan eh na'am dan zumunci eh ai za mu zo kan wannan kuma mun ma faɗe shi da ma jiya in ba ma ne yana ta ba ma ba matsala mun yi zancen sa amma nan zancen da yake cikin wannan maganar su ya ɗan uwa shine ganin girman sunan Allah ne cewa ba abun wasa bane yanzu a tsakanin mu dan Allah idan aka ce sirikinka yana jinka mahaifinka da ya haife ka yana jinka haka za ka saki sunansa kai ta faɗa al'adar mutum ba haushe ba a saba faɗa haka ba ko kusan ba wai dai shari'a ce ta hana ba amma ko sunan siriki mutane ba sa faɗa ni abin da yake ban mamaki yadda za ka samu mutum ba haushe ya lazimci wannan al'adar baya faɗin sunan sirikinsa baya wasa da sunan wani lokacin zai faɗi wani abu ma da sai ce Allah na tuba saboda ya faɗi sunan sirikinsa amma kuma sunan Allah ai ta wasa da shi kai gaskiya kamata a binciki yadda Allah yake a zuciya ni shine abin da ya dame ni ka binciki yadda Allah yake a zuciyarka ya kai bawan Allah in dai har zaka saki baki kai ta faɗa Allah kaza wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza gaskiya girman Allah ana wasa da shi in dai haka ne an fahimci wannan abu yauwa amma ba ana cewa kar ai magiya da sunan Allah bane asalin abin da ayar ma take faɗa kenan cewa ku ji tsoron Allah da har kuke ganin girman sa kuke magiya da shi an gane to a bi dokokin sa tunda dai yana da girma da daraja da har in kuna da bukata a gun junan ku da shi kuke hadawa to ya kamata ku bi dokokin sa in yace kaza halal ne ku halatta kaza haram ne ku haramta wannan abu kada ku yi kaza ku bari dan me yasa za ku rika saba ma umarninsa ku kuma ku rika aikata abin da ya hana sannan kuma gashi sunansa kuna girmama shi wajen abin da ya shafi magiya kun fahimci zance na yawwa ya kamata in akwai wancan to a samu wannan ma'ana wajibi in kana girmama Allah to ka ji tsoronsa kuma ba koyaushe za ka yi irin wannan a shi kansa amfani da sunansa wajen biyan bukatar ka ta duniya ba ka ce masa dan Allah sai ce na fi ka sanin Allah ya kuma ƙi to zancen nasa ya nuna bai fi kowa ma sanin Allah ba ƙwarai da gaske bai kamata ya faɗi haka ba wato shi sunan Allah ya ‘yan uwa in dai ka ambace shi a bakinka ya kamata don Allah duk lokacin da zai fito daga bakinka to alheri za ka aikata zikirinsa ne yabo za ka yi masa tasbihi za ka yi masa hailala za ka yi masa amma ba irin abubuwa vanity abubuwan da ba su da kima da daraja a cikin maganganunmu ba bai kamata ba kun ga dai misalin da bayar dangane da sirki da uba da sarki har sarkin gari wani ba faɗa sunansa sai ka sa ma yaro sunan sarkin gari sai ka ji ana ce masa sarki ko mai sunan sarki saboda me girmamawa ne ga sarkin wannan ba laifi bane fa to amma me yasa Allah baya samun wannan abun a zukatanmu ne shine fa abun damuwa an fahimci zancen Allah samu dace na gane zancen ka ku bari mu fahimci wannan insha Allah za mu dawo kan tambayoyin insha Allah sai ce fakama azzamtumuhu bidhalika to kamar yadda kuke girmama shi a magiyar ku falita'zamuhu falitu'azzimuhu bi ibadatihi wa taqwa to wajibi kuma ku girmama shi ta hanyar bauta masa da kuma jin tsoronsa tunda dai girma da kuke gani nasa ya sa har kuna roƙon juna da shi ya wani ba ni kaza don Allah wannan tabbata ku hatta mantar da ni wani abu nake so in faɗi waccan maganar maganar farko ya halatta ka roƙi mutum ka ce don Allah ya min kaza in babu cutuwa a cikin abu amma idan akwai cutuwa yanzu misali sai ka zo wurin wanda ka san in an haɗa shi da Allah baya ƙi sai ka ce wani dan Allah ina roƙonka ka raba dukiyar ka rabi ka bar rabi wani dan Allah ban motar nan taka kai ka zauna haka wani ba ni gidanka misali irin wannan za a cutu ko ba za a cutu ba to kai in kai masa irin wannan magiyar kayi abin da ba daidai ba saboda wani yana jin girman Allah a ce Allah abin da fa zai tuno shine Allah shi ya bani wannan abin bai halatta an ambaci a ambaci sunansa a roƙe ni domin sa ni kuma in yi rowar abin da da bani bani da shi shi din ne bani amma gabatan mu a salafu salin an musu irin wannan magiyar haka suke ko me suka mallaka ana cewa dan Allah za su ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa haka ma amma shi kana cewa ba ni kaza zai baka ba ruwansa in dai abin duniya ne to amma yanzu kai yanzu da a ce mutanen kirki duk haka suke yi ada an cuce su a najeriya ko musamman mu nan a najeriyance sai an ga abin da kake so sai a zo a duba ce kaza da kaza don allah ka bai wani ma sai ya san hakan kake sai zai ce tunda wawa ne wannan bari mu je kawai mu kwashe ku duba fa ku gani har ma ɗauka ake mutum wawa ne saboda shi ya girmama Allah wallahi maganganunmu ya mu hausawa mu kiyaye wala akwai abubuwa da yawa da ba su da kyau a cikin maganganun bahaushe ba su da kyau dangane da girman Allah a kiyaye Allah samu dace yace wa kadhalika al-ikhbaru bi annahu rabbib wannan mun ga girman Allah ta cikin abin da yake janyowa mu ji tsoronsa din nan shine har ta kai muna roƙon junanmu da girmansa mun gane bayan muna jin taƙawarsa ma'ana muna tsoronsa saboda dalilin cewa shi ya halicce mu shine ubangijin da ya halicce mu daga rai ɗaya abubuwa yake so ya gero mana muna tsoronsa don shine mu ubangijinmu muna tsoronsa ko in ce wajibi mu ji tsoronsa saboda kasancewar dan girmama shi ma har ma giya muke da sunansa in muna roƙon wasu abu wasu ƴan uwanmu akan abin da muke so mun gane wannan yawwa to haka nan kuma al-ikhbaru bi annahu raqibun labarin da ya ba mu cewa shi mai kula ne da motsinmu da zamanmu da duk abin da muke yana kallon mu yana kulawa babu abin da ke fita daga kulawarsa ai muttali'un alal ibadi yana ganin abin da bayi suke aikatawa fi hali harakatihim wa sukunihim lokacin motsinsu da lokacin zamansu da rashin harka lokacin da suke zaune yana kallo me suke yi lokacin da suka motsa ina za su mai zuciyarsu take kai kawo a kansa za ta aikata duk yana sani yana kulawa wa sirrihim wa alanihim da sirrinsu da ɓoyensu yanzu kowa nan duk abin da muke a sirrance duk Allah ya sani amma nan a cikinmu babu wanda ya san abin da wani yake a bayyane kuma mu mun san abin da junanmu muke a bayyane to Allah kuma ya fi mu sanin abin da mu muka sani dangane da junanmu don haka ya san ɓoyenmu ya san bayyane wa jami'il ahwali da kuma dukkan halayen da muke kai muraqiban lahum fiha shi mai lura ne mai kulawa ne ga su bayi a cikin waɗannan halayen mimma yujibu muraqabatahu to wannan abin yana wajabta kai ma kai muraqabar Allah يراقبك هو وأنت تراقب مراقبته إياك kun gane abin da na faɗa shi yana kula da kai da motsinka da kai kawonka da duk abin da kake to kai ma wajibinka ka kula da kular da yake maka ka san yana kula da kai cewa duk abin da kake yana kula ma'ana kenan ba ana nufin ya kula da kai kai ma ka kula da shi ta irin yadda shi yake kula da mu shi yasa nake so ku fassara wannan kular ba ta waccan ta inaya ta kulawa da arzutawa da ba da kaza da ni'imomi ba ita ake zance ba nan kulawa ta cewa duk abin da kake yana bin diddiginka yana kallo shi ne ma'anar kula za a ce da Allah kula min da kaza ina so in je in dawo to ne ita ce muraqaba yanzu idan ana exam invigilator me yake yi to sunansa kenan da larabci muraqib a aji in ana jarabawa sai a ce ga invigilator kada a yi motsi duk abin da kuke yi yana kallon ku ko to haka har zuwa yau larabawa haka suke kiran invigilator muraqib mai kula saboda zai kibda idansa yana kallon waye ke kallon wata takarda wane ne ke kallon tafin hannunsa zai rubuta wani abu da ya kofo misali to irin wannan kulawar Allah subhanahu wa ta'ala ko in ce kulawa irin wadda ta dace da zatin Allah da sunansa da siffofinsa Allah ya ne mana babu abin da muke da bai sani ba to kai ma ka kula da Allah subhanahu ta'ala ma'anarsa ita ce lokacin da za ka yi wani abu na motsi za ka faɗi wata kalma to ka ji a jikinka cewa shi ɗin yana kula da kai don haka sai ka kiyaye kar ka aikata abin da ya hana an gane wannan ita ce muraƙabar da ake nufi an fahimci abin sannan yace muraqiban lahum fiha mimma yujibu muraqabatahu wa shiddatal haya'i minhu da tsananin kunyar Allah tsananin kunya bi luzumi taqwahu ta hanyar lazimtar tsoronsa ko kana boye ka kiyaye ka ji tsoronsa ba sai a gaban jama'a za a ga alamar kai mutumin kirki bane in ka buye kuma ka rika kwantar tsiya iri iri ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka san yana ganinka shi ganin da yake yi babu abin da yake kare shi wanda kake kunya kuma daga ɗan adam ko surikinka ko abokinka ko malaminka ko wane ne ko ɗan sanda in ka ɓuya a cikin gini shi ba zai ganka ba amma Allah yana ganinka babu inda za ka je a duniyan nan ka ɓoye masa duniyan nan tawaye ta su ce suturar da ya baka tawaye shi ya baka ginin gidan da ka ɓuya da mai duk Allah ne ya hore su don haka karkai tunanin za ka je ka ɓuya a wani wuri ka saba wa Allah ka yi tsammanin bai san abin da kake ba za fa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum fa ardakum sai halak da ku ya halaka ku wannan zaton da kuke cewa annallaha la ya'lamu katiran mimma kuntum ta'malu suratul fussilat ne ko yawwa saboda kuna zaton cewa Allah subhanahu wataala bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba haka suke zato mutum ya faɗi magana wani ya zagi wani ya ɓoye ya zagi addini wani ya rubuta kalmomi ya cuci musulunci ya sako ta kar a gane shi ne ko ya canza suna ya faɗi maganganu na cin mutuncin addini ya ɓuya ya yi lalata iri-iri ya ɓuya ya zina ya ɓuya ya luwatsi ya ɓuya kaza da kaza da kaza ya sa duk yana tsammanin Allah baya gani baya jin kunyar Allah amma fa ka tuno cewa yana jin kunyar dan adam wannan shine abin da zai baka mamaki da dan adam yanzu akwai wanda saboda kunyarsa tari baka so kai in yana zaune wani in kana zaune da shi kunya kake ji ka kalli agogonka saboda zai ce ko ka kosa ne ka tashi ka tafi sai ka ga mutum yana ta kokoya baya so a ga yana kallon agogo saboda tsabar girmamawa da wannan mutum da kake zaune da shi amma Allah ka je ka buya da kai da wani ko da wata ku yi sabo kuma ka ji hankalinka wai ya nutsu kana jin kamar ma ba abin da ya faru gaskiya babu kunyar Allah yanzu waye zai iya yawo tsirara sai mara hankali ko ba haka bane to amma sai ka ga wani ya buya baya suturce kansa tsakaninsa da ubangiji ya kamata ya halatta mutum shi da iyalinsa ya tsirara ba wani abu bane shi da matarsa shi ne iyali in wani ya ga wani bangare na jikin dan uwan ba laifi amma haka kawai mutum yau zai zauna a ɗakinsa tsirara shi kuma wannan kuma ba cikin abin da aka neme shi ya ji kunyar ubangiji akwai abin da ake bukata na alhaya wato kunya ta asali kunya ba annabi ya gaya mana cewa min al-iman tana da cikin imani wal haya'u min al-iman da haka a kula da Allah kuma ai muraqabar Allah sosai a san cewa yana kalli wa fil ikhbari bi annahu khalaqahum min nafsin wahidatin hakanan a cikin labarin da ya bayar cewa ya halicce su min nafsin wahidatin wa annahu bassahum fi aqtaril ardi kuma cewa ya watsa su ya yada su a bayan ƙasa ma'a ruju'ihim ila aslin wahid tare da cewa suna koma ne zuwa ga asali daya asalin nan shine na annabi adam li ya'tifa ba'dhum ala ba'd saboda sashen su ya rika tausasa masarshe a sashe wa yuraqqiqa ba'dhum ala ba'd saboda sashen su halin sa ya sirinta ma'ana ya zama siririn hali ma'ana yana da taushin hali da saukin hali dangane da dan uwansa ina ce da ma kana zafin hali ne ga wanda baka san shi ba ko to idan ka tuna cewa wannan dan uwanka ne wannan kaninka ne wannan wanka ne ya halatta kai masa ma'ana ya kamata a ɗabi'a kaga cewa ka zafafa masa ka tsananta masa baka tausasa masa ba ai bai kamata ba to haka nan duk wani ɗan adam duk wani mutum ka ji cewa yana daga cikin horarwa ta addini ka kirmama shi ka kuma wato tausasa masa wajen mu'amala saboda me saboda tuna cewa da kai da shi asalin ku ɗaya kuna komawa ne zuwa ga annabi adam wannan shine darasin kun hango shi insha Allah yawwa li yaqifa ba'dhum ala ba'd wa yurqiqa ba'dhum ala ba'd wa qarana al-amra bi taqwahu alla ya gwama umarnin da yayi aji tsoron sa bil amri bi birril arham da umarnin cewa a kyautata abin da ya shafi sadar da zumunci wannan ayi an qati'atiha da kuma hani akan yanke zumunci don me liyu'akki da hadal haqqa don Allah ya karfafi wannan haƙƙin cewa ka ganshi cewa mai girma ne je mun yi magana akan sa hadda hadisai da falalar abin da ya shafi wato sadar da zumunci ba sai mun tsaya akan sa ba amma ya kai a iya tsayawa akan sa din ba dan lokaci ba zai ishe mu ba magana akan abin da ya shafi sadar da zumunci babbar magana ce wa annahu kana yalzamu al-qiyam bi haqqillah kuma lalle ya lazimci mutum alƙiyamu bi haƙƙillah ya tsaya da haƙƙin Allah ma'ana ya ba da haƙƙin Allah da ya kamata kazalika yajibu alqiyamu bi huquqil khalqi ma'ana wa annahu kama yalzamu alqiyamu bi haqqillah kazalika yajibu alqiyamu bi huquqil khalqi ma'ana kamar yadda wajibi ne haƙƙin Allah ka sauke shi to haka haƙƙin ɗan adam ɗan uwanka na jini shi ma wajibi ne ka sauke masa haƙƙinsa ka kula da shi yana buƙatar wani abu yana buƙatar gida kana da hali ka bashi yana buƙatar makwanci ko da baka da gida ka bashi inda zai zauna gidan haya kama masa dan uwanka ne danginka ne na jini ku taru da kai da shi ku rufa ma juna asiri wannan shi ake nufi da wato wannan yadda zaka ji cewa wajibi ne ka sauke haƙƙin Allah a kanka to haƙƙin ɗan uwanka na jini shi ma ka ji cewa wajibi ne ka sauke shi khususan al-aqrabin minhum musamman mafi kusanci daga cikin yan uwa din wanda su ne mafi kusanci wa da ƙani usulan galibi ana cewa usulan wa furu'an wa hawashi duk kun sani ko yawa usul su ne iyaye furu su ne ƴaƴanka hawashi kuma su ne ƴan uwa mazansu da matansu a riƙa kula da wannan zumuncin yanzu a ɗabi'ar mutane yadda suka koma sabuwar rayuwa ta zamani ta jin daɗi galibi mutane daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa ya sani wannan mun yi zancen ba sai mun sake nanatawa ba amma dai yana da muhimmanci yace wata ammal kaifa ftataha hadhihi surata ka duba kaga yadda Allah ya bude wannan sura ya fara zance a cikin ta bil amri bit taqwa da umarnin cewa a ji tsoron sa wasilatil nan babu shi anan na yi tsallake ne aha na'am inda ce khususan al-aqrabina minhum ko sai ce bal qiyamu bi huquqihim huwa min haqqillahi alladhi amara bihi ba ya ce mana kamar yadda ya wajaba ka sauke haƙƙin Allah haka ya wajaba akan ka ka sauke haƙƙin ɗan uwanka na jini ba to sai ce kai bal ai ba wai ma bambanta su za ka yi ba a'a haƙƙin su wannan dangi na jini ɗin ɓangare ne na haƙƙin Allah tunda Allah ne ya ce a yi an gani tunda Allah ne ya ce a kyautatawa mata a kyautatawa ‘ya'ya a kyautatawa yayye mazansu da matansu tunda shi ya ce a yi to wannan umarni ya ɗauki wannan haƙƙin ya mai da shi haƙƙin Allah domin duk abin da Allah ya umarni da shi kuma yana ya yarda da shi kuma zai ba da lada a kai kuma yana son a yi shi to menene shi ibada ce to duk ibada ku haƙƙin waye haƙƙin Allah ce kun ga da malam ya lankayo mana abun ya dawo ya koma haƙƙin Allah ka kalle shi ta wannan wato bangare din wato karka rika ganin kawai dan ka taimaka wa yayarka ka taimaka wa kanwarka ka taimaka mata da raunin da take ciki mijinta ya rabu da ita mijinta baya kula ta ko mijinta ya ma sallame ta ko ya mutu an bar mata marayu sai ka rika ganin tun da dai suna dan abincin da za su ci to sauran kayan jin daɗi ba lalle bane in dai kana da dama to lalle ne ka taimaka musu haƙƙin su ne a kanka haƙƙi lalle yadda ka sauke haƙƙin Allah to ka ji cewa wannan shi ma haƙƙi ne da Allah ya yi umarni a sauke shi Allah ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi yace wata ammal ka lura ka gani kaifa ftataha hadhihi surah yadda Allah maɗaukaki ya fara wannan sura ya buɗe ta bil amri bit taqwa yayi umarni da ayi taqwa wa silatil arhami wal azwaji da kuma sadar da zumunci da sauke haƙƙin abokan zama mazaje da kuma mataye umuman generally a dunkule thumma ba'da zalika sannan daga baya fassala hadhihi al umura atamma tafsilin nan malam yana so ya mana wani darasi ne wanda cikin darussan da muka yi jiya jiya ba mun ambaci maqasid na wannan surar ba to nan kuma wani wuri wani lungun malam ya hango mana cewa wannan surar daga cikin abin da take karantarwa dama mun faɗa jiya sauke haƙoƙin masu rauni mata marayu an gane da ƙananan yara da sauran kuma masu haƙoƙi to wannan abun Allah ya dunkule shi ya faɗe shi a wannan aya ta farko ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha a ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhal ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya fara da wannan ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya وخلق منها زوجها يحلت تاوى والنرم قدادا مي ما ترسى يوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تو أتكون ونن آية duk akwai ishara zuwa ga waɗannan cewa asalin mu ɗaya ne don haka abin da za a zo a yi bayaninsa daki daki na haƙoƙin waɗannan da suke asali ɗaya da ƴan uwa yayye da ƙanne mazansu da matansu da kuma wato sauran dangi mazansu da matansu to daga cikin haƙoƙinsu akwai shi yasa sai ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham sai shigo da wannan duk a wannan sura aya ta farko to kamar wannan ya dunkule mana abin da za a faɗa ne a wannan suratun nisa'i din sannan kuma duk sauran ayoyin daga ta biyu har zuwa ƙarshe to bayani ne daki daki na wannan abin da aka ambata a wannan ayar kwaya ɗaya kun hangi abin da malam ke nufi yawwa kamar ya gaya mana cewa akwai abubuwa manyan haƙoƙi za a zo a faɗe su to a ji tsoron Allah cikin su shi yasa kuka ga takawar an ambace ta sau biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum aka yi idafar wannan dangane da halitta ko da kuma allazi tasaaluna bihi wa arham sai kuma aka wannan sai ya kawo na biyu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham saboda wannan kuma ya shigo maganar haƙoƙin waɗannan masu raunin da ake so a faɗa to sannan kuma sai ya zo ya fara bayani dake dake wa atul yatama amwalu a cikin wannan masu rauni din sai aka faro da marayu dan ya nuna mana muhimmancin marayu insha Allah za mu yi magana a darasin mu na gaba a kansu in mun zo aya ta biyu insha Allah ta'ala to sai ce sun ma ba'da zalika fassala hadhihi al-umura sai yayi bayani dake dake akan waɗannan al'amura a tamma tafsilin bayani mafi cika min awwali surati ila akhiriha daga farkon suran nan har ƙarshen ta faka annaha mabniyatun ala hadhihi al-umuri al-madhkura kai ka ɗauka kamar dai cewa wannan surar baki ɗayanta hukunce-hukuncen da ke cikinta kamar duk an gina su ne akan wannan ayar ta farko ai kun gane saboda in ka kalli ayar farkon ta yi bayanin haƙƙin Allah ne da kuma haƙƙin bayi to sai kuma aka yi ta bayanin haƙƙin bayin yadda za a fidda shi wani ai masa kaza wani ai masa kaza wani ai masa kaza an gane abu to sai ce ina ne فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة مفصلة لما أجمل منها يوه kamar cewa dai ita mai bayani ne daki-daki ita surar ga abin da aka faɗe shi a dunkule a wannan aya ɗin muwaddihatun lima ubhima tana bayyana abin da aka faɗe shi a dunkule ba a faɗi sunansa ƙuru ba shine ubhima aka saka ya shi وفي قوله haka a cikin faɗin Allah maɗaukaki da ya ce waje alamin ha zaujaha kuma ya sanya nan wa khalaqa ne ko haka ki ko wa khalaqa minha zawjaha waje alamin ha zawjaha din akwai shi yana na suratul a'raf yawa waje alamin ha zawjaha amma nan wa khalaqa minha zawjaha ne to a cikin tafsirin ku ga sa waje ala haka ki a gurin ku wa khalaqa yawa nawa tsohon bugu ne akwai abubuwa cikinsa sosai dama ina so mu amfani da damar a gyara shi yawwa wa khalaqa minha zawjaha to sai sai a cikin wannan fadin wa khalaqa minha zawjaha tanbihun ala mura'ati haqqil azwaji akwai fadakarwa babba akan lura da haƙƙin mata matan aure والزوجات أي ماذا وإن أكا أولى والزوجات لكم ماتا دا أكا أولى الأزواج جمع زوج أي مذكر الزوجات كما ينا نقول آه جمع ماتا ماتا ين أولي kowa da haƙƙinsa wannan aya ko in ce wannan sura tana cikin manya-manyan surori da suka yi magana akan dama mata wanda duk inda munasaba ta samu wajibi ne a tuna wa bahaushe haƙƙin matarsa a kansa alhamdulillah yanzu abubuwa suna ɗan canzawa ana karatu ana jin wa'azozi kuma alhamdulillah za ka ga kamar da wasu an cewa wasu matan ma suna cewa wallahi mazajen nan da suka san addini da malamansu da ɗalibansu sun fi riƙe mata haka na ji wasu sun ce kun yadda haka ne kun yadda dukanku suna ganin wasu saboda ko rashin sanin haƙoƙin ne ba a kula yanzu dai kai ka duba tsakani da Allah yadda bahaushe ke zama da matarsa bahaushen al'ada shekara hamsin sittin da suka wuce yadda irin mace take zuwa gidan miji kamar ta zo don bauta ita ce kaza ita ce kaza a wasu al'adun ma kun sani a nan kafin ilimi ya yadu kun san da kafin ma zuwan ba wai kafin zuwan musulunci gaba ɗaya ba kafin zuwan kafin shehu dan fodiyo ma aikin da ya yi ba ƙarami ba na yanta mata daga irin waɗannan abubuwan yasa a riƙa warewa mata lokaci ana ilmantar da su da wa'azinsa da na mata da kuma na maza haka yake yi amma da kafin wannan kun ga maguzawa da muke zaune da su yanzu yan kaɗan da suka rage da kuma wasu na wasu wurare yaya mata suke a su su ne masu komai su za su je gona tun sassaban farko yauwa da huda da meye da shukar komai shi kuma gogon naka yana gindin bishiya yana shan burkutu haka rayuwar take ba shi da komai da zai sai a shar sai lokacin wasan dodo a yi wasan dodo a yi zagi in matar ta abin nan kuma a je a taya ne ɗebo kaya a kawo gida kuma a yi tayin burkutu da dawar ta da ta kawo da haka rayuwar take wallahi musulunci nan shi 'yan mu yawwa la'alla wasu ba su karanta wannan tarihin can baya ba bayan ba ba yawa ne da ita ba nan nan nan nan ba yawa ne da ita ba na taɓa ku labarin akwai wasu wanda 1989 aka ce sun sauko daga dutsen laya kun san laya ta gwaram gwaram can lungun aja wajen bodar bauchi wajen ƙasar warji 89 wannan 89 ɗin wasu sun ce ko 82 lokacin malam na'ibi suleiman wali allah gafarta masa su suka je har wannan wurin yanzu duk garin gashi musulmi ne kun ga ashe bayan da muke zance fa ba yawa ne da ita ba kuma yanzu waɗannan sunan su hausawa sosai a sa riga a koma kuma ana sallah alheri ne ko ba alheri ba to da duk ba haushin haka ake da mu gode wa Allah da rahamar musulunci nan da muka same shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a kansa gaskiya mu canza yadda muke kula da matanmu matar bahaushe wahala matar bahaushe azaba matar bahaushe kyara kullum da zagi da cin mutunci a kore ta da kayanta da sauransu waɗannan abubuwan wajibi a canza su wanda suka yi karatun boko da wanda suka yi karatun addinin duka da wanda suka yi karatun zaure aka ilmantu aka ilmantu ta bangaren addini don Allah a girmama harkar matan nan a daina azabtar da su yanzu a hakan da ake ciki fa wasu sun yi karatun haka za ga sun bar matan sati guda wani baya nan amma ya je ko dubu ɗaya amma ya tafi sati guda dubu ɗaya ce tsakaninsa da matansa wai ma ban ce matarsa wani lokaci wani wurin ma kuma mata ne uku ko hudu ga su a gidan ina za su samu kokon da yara za su sha me za a yi kowace sai dai ta kirkiri sana'a babu riba a ciki haka kawai dai dan ta ɗiba a ciki ta ci da 'ya'yan sai sa take sana'a ana wannan ko ba a yi kuma idan mutum yana da damar fa wani yana da damar da zai ba da fiye da wannan dubu ɗaya saboda a inda yake misali wani dan weekend ne sai weekend zai zo abin da zai bayar shine dubu ɗaya dubu uku ya tafi kuma wani wurin ya kwana biyar kwana nawa in ya tashi dawowa kuma haka zai zo musu dai ba wani abu mai nauyi kuma ya sa ran cewa in ya dawo a yi masa tara mai kyau a yi masa abinci mai daɗi bayan dubu ɗaya za su zo za tafi sau nawa za su sai onga da dubu ɗaya nan Allah rika tsoron Allah yanzu sayan ruwa ruwan girki kawai ya isa a gun wasu matan da ruwan girki da ice kayan miya ga tsada to wannan wai wanda ya bar dawar ma kenan ko shinkafar ko wani abu dan Allah mu canza wannan abu wani zai ce wai ai talauci ake to talaucin tunda ake in dai kana ci kana sha a can inda kake to wajibi ka yi dabarar da za ku rika rabawa tare da waɗannan mata haramun ne ka bar su cikin wannan irin azaba in ba haka ba ba a san karatun baki ba a yi auren nan ba fa dan haka kawai ya zama cewa wai dan kar kai zina shi yasa kawai kai aure amma ita ce ta shan azaba ita ma haƙƙin da zai hana ta zinan ba a tsaya an bata ba ba a kula ta a kwanciya ba ba a kula ta a abinci ba ba a kula ta a ilimi ba an batta da jahilci kuma a zo in ta yi wani abu kai ne mai hannun saki duk hannunka igiya dan Allah a gyara waɗannan abubuwa motsi kaɗan ya ce ya sake ta kuma a bita da zagi da iyayenta a turo kaya ƙofar gida duk wannan cin mutunci lokacin fa da za ka aure ta kullum na kan faɗi wannan bi kake jikin bango kana rabewa kana rabewa saboda a baka ita kana jin kunya a cire takalmi a shiga zaure a zauna a gaida mai gida a waye waye ana iya lafiya lau kaza da kaza ana ganin ka sum sum sum kamar mutumin kirki amma ya dau yar mutane abu ya canza dan Allah mu gyara wannan ɗabi'a wallahi ba da wasa nake faɗin wannan ba abubuwan da na sani na irin abubuwan da ake wa mata na rashin kyautatawa a ƙasar hausa wallahi yawansu ba kaɗan ba ne wani yana magana da tarbiyyar 'ya'ya haka wannan tarbiyyar ita take sa matan ka gani yanzu yanzu wasu da su da marayu ba a san ya fi jin daɗin duniya da su da marayu uban akwai shi kamar babu shi an tafi an bar matan an bar 'ya'yan nan 'ya'yan nan ka gansu kamar su ma almajiran ne da aka ɗauko daga wani gari aka kai su kaya sun yayyage ba takalmi ba abin da za a ci a ƙoshi yaro da ganinsa kwashe ko ko ina waɗannan abubuwan duk bai kamata ba wanda duk ba zai iya ɗaukar nauyin aure ba to ya haƙura kuma wallahi dole ne kame kansa daga zina in ya zina ba zai ce yana da uzuri ba haramun ne kai zina kuma haramun ne ka ɗauko abin da ba za ka iya wa kanka ba dole ne ka kyale yanzu yar mutane ta zo ba karatun ba kaza ba kaza babu babu babu din sai a cika littafi da babu amma kuma wani ko a gabansa ba ruwansa ko a kansa baya jin komai hankalinsa ba baya tashi don Allah ni ma ina muku magiya don Allah a ga girman Allah wannan ma ya tuna min abin da na so in karasa na wancan maganar magiya din akwai abin tazkiri akwai kuma qalab in ka ce ya wane dan Allah kai mun kaza in abin da kake nufi tazkiri ne to nan ba matsala in kuwa dan bukatar ka ne ai maka to shine da wancan sharadi sai idan ya zama ba cutarwa inda cutarwa ko bai halatta ba to don haka ina roƙon ku don Allah mu daure mu zama cewa mun gyara yadda muke zama da matanmu a gefe ɗaya kuma su ma matan su kula da haƙƙin mazansu su ma su kula duk abin da ɗan adam yake so ai masa na riritawa da tausasawa da ado da kwalliya da tsafta da iya abinci da Allah a koya a riƙa yi in ana irin wannan shi zai sa ya zauna shi ma a gida ya ji daɗin zaman da hirar da za a yi da komai amma in babu irin wannan tsaftar da komai to in ya fita shi ma ba fa dawowa zai ba sai ya tafi wani wurin wannan kuma sai ma ya jawo wani ya lalace zance dai akan wannan abun ba zai kare ba kuma na san malamai da yawa sun fi ni iya irin wannan wa'azin kuma suna nan suna yi Allah saka musu da alheri akwai buƙatar a rika sauraron maganganunsu kuma za a amfana sosai da irin wannan bayanai a karatun wannan haƙoƙi ne ya jawo muka shiga wannan zance da kuma jin zafin abun ya sa dole mu tattauna a kansa Allah ya kyauta to sai ce likauni zaujati dan mai ake so ka kalli haƙƙin matan nan ka kula da haƙƙin matan ba kawai maganar haƙƙin aure da sauransu ba a'a ka tuno cewa su azzaujat din nan makhluqatin min al-azwaj bangaren ka ce fa daga jikin namiji aka halicci mace to ashe in kai mata wa kaiwa kanka kaiwa in ka sa ta ji daɗi kai ka ji daɗi in ka azabtar da ita kai ka azabtu kuma ko a waƙi in ai haka ne ka kyautata mata ita ce ba za a ji kwarmatanta a gari ba an ji kwarmatanta a gari saboda baka kyautata mata ba ta yi surutu ta tafi an ga asirinta asirin waye bayyana yanzu ka gaya mun an ga matar wani tana yawo zani gashi gashi la'alla wajen shekarar ta uku ba a samu an yi ba yanzu wani fi dama nan faɗin ku yi haƙuri in na ce wani ya ƙi to ina magana dama akan masu halin yin karka ce malam ai ana tsabar talauci kaza da kaza amma kuma ina cewa ko ana tsabar talauci muddin kai kana ci kana sha kuma mai kyau to wajibinka ne su ma kai musu abin da kake sawa a jikinka kana jin kunyar ka fito da kayan marasa kyau wani sau ɗaya a shekarar ma baya samuwa yanzu sau ɗaya na sallah dama ƙaramar sallah mu al'adar bahaushe ake babbar sallah ba ɗinki ko a wannan shekarun ne aka fara haka wasu masu hali suna ɗan yi babbar sallah ma a ɗan ƙara amma asali mu duk tasowar mu kowa a ƙaramar sallah ne ake masa ga wanda Allah ya hore in ba a samu ba kuma shikenan to wani in aka yi wannan sau ɗayan zanin sallan nan ko kyautar tashin sahur da sauransu to ba a sake yi kuma sai baɗi za ta sake ganin wani zani ɗin shi kuma ya ɗaura wannan yayi wannan yayi wannan gaskiya ba a kyauta don Allah a gyara waɗannan abubuwa ɗin to sai ce fa bainahum wa bainahunna aqrabu nasabi tsakanin su su maza da su matansu to akwai nasaba dangantakar da take tafi kowanne irin dangantaka kusanci kun yarda da wannan dangantakar miji da mata in ana zancen kusanci to ta fi dangantaka fa ta sauran yan uwa na jini ita shi ake so ka kallo ana waye a cikin yan uwanka na jini zai ga tsiraicinka ya taba ma tsiraicin ku yi abin da kuke yi na haƙƙin aure tare da shi in ban da matarka to ana zancen kusanci wanda ya san sirrinka ko wani kurji ne ko tabo a gadon bayanka duk duniya ba wanda ya san shi ba wanda ya taba gani sai matarka ko a tsakanin sinyar ku ko a wani wuri an gama da sanin sirrinka ko a hikimar rayuwa masu sanin rayuwar dan adam da falsafar yadda ake gudanar da rayuwa suna cewa mutumin da ya san sirrinka da yawa to kar kai gaggawar ku saba da shi ko ya sani ya kamar da ake cewa he knows too much yawa ya san da yawa in kuka bata to shikenan zai je tona ma asiri ai dama nan ga akai kaza akai kaza da ni aka je wallahi kaza da kaza shikenan Allah lalata maka ne shi yasa dama ba a so mutum ya yawaita faɗin sirrinsa kowa ya sani ka rika kokari kana kiyayewa sirrinka a gunka domin akwai ran da matsala za ta auku da kai da wani wanda ya san shi to shikenan kuma magana ta ƙare da bakin sa ya gaya mun wallahi tallahi an yi kaza an yi kaza shi kuma saboda rashin amana an ba shi amana ya ce aminci ba karamin abu bane don haka don Allah ƴan uwa a girmama wannan alaƙar tsakanin maza da mata matan aure da mazan aure wallahi haƙƙin ba na wasa bane tun da ya kai dai a fara magana da shi a cikin waɗannan ayoyin to abin ba na wasa bane wa ashaddu tisalin wa ashaddu ittisalin kuma shine ittisali saduwa wadda take mafi tsanani wa awfaqu alaqatin duk wata alaka ba wadda take wannan aminci tsakanin miji da mata alakar miji da mata ta wuce duk inda kake tsammani don haka karka mai da mata kamar buhun gyada ka sayo ka gama da shi a yadda buhun ba haka take ba wallahi haƙƙi ne wajibi a kanka ka kula da ita ka girmama ta ka girmama iyayenta ku zauna lafiya da ita kai duk abin da za ka yi na tsare mata mutunci kamar yadda take da kwaɗayin ta tsare maka mutunci mata Allah ya ba su raunin zuci ba rauni to da rauni da kuma kasancewar abubuwan da suke yi sun fi karkata ta ɓangaren emotion emotion motsin rai da dai abin da zai ɗaga rai ya kwantar da shi yanzu yanzu nan shi yasa suka fi maza tausayi in kana kyautata mata kana gaya mata kalmomi masu kyau ka gama da mace yanzu nan za ka ga ta juya maka ta ne maka duk abin da kake so amma in kullum hantara kullum ka ce bata iya abinci ba kullum komai ta yi ka gwale ta to gaskiya shikenan ita mace ba abin da take so irin yabo ranta zai ɓaci ta yi kitso baka ma gani ba ballanta naka ce yayi kyau sai ka ana ta fushi fushi da kai me ya faru ne bayan kiɗan ma ko kallon sa kai ba kuma ko a hakan in ka kalla ka ce yayi kyau ka ɗauko kuɗi ka ce ga kuɗin kitso ma na bayar shikenan sai ka ga sabon tsarin abinci a daren nan haka suke da ka in wala in kuka ba su haƙƙin ku ne amfanin ku ba wasu ne za su samu amfanin ba duk mutumin da ya kyautata wa matarsa wallahi shi ya kyautata wa kansa Allah ya taimake mu akan gyara waɗannan al'amura ɗin mu tsaya a nan saboda darasi na gaba gobe insha Allah sai mu karanta wa atul ya tama amwalahu mu ɗan ji fa'idoji idan da yan minti ɗaya ko biyu sai ba su da yawa kuma da gaggawa zan faɗa wajibcin taqawa me yasa aka ya zama taqawa wajibi ce saboda umarni aka yi da ita ya ayyuhan nasu taqu tunda yazo da sigar umarni to wajibi ne sannan bayanin cewa mutane asalinsu an halicce su ne min al'adam daga babu dan adam an annabi adam Allah ya halicce shi ne daga babu me ma'anar daga babu da babu shi aka samar da shi yawa ba daidai ba ne kenan aƙidar cewa tatsawuri yayi developing yayi daga wani hali zuwa wani hali ya hau kamar da muka magana ne jiya wannan akidar ba mai kyau bace duk da wasu masu ilimin science a yanzu suna da bayanin da suke wa evolution na Darwin cewa scientifically bai saba wa Qur'ani ba an ji maganar wasu maganar emanating na wasu abubuwa da sauransu amma ya kai musulmi Allah madaukaki ya amfani da lafazin khalaqa ya yi amfani da lafazin badi'a dukka kuma yana magana ne yana suna magana suna ma'anar su ne da maganar bara'a dukkan su ma'anar su a halicci abu daga babu creation ex nihilo wani shine term din da masu theology suke kiransa halitta ba daga komai ba wannan shine asalin wajibin musulmi ya yarda da shi sawa'un an kira shi miracle ba a kira shi miracle ba abin haka yake kar ka ɗauki wani tunanin cewa ai duk abin da ka gani daga wani abu ya tsiru shi masu wannan tatsawur din haka suke cewa daga wani tsirran sai kaga an samu abin wata tsutsa wata kaza ina jin kwanan nan mamun yonan zancen ba sai na nana ta ba lokacin mu dama ya kuri arraddu alal fikratil mulhida akwai raddi akan wannan fikirar wannan tunanin na cewa dan adam ko daga biri yake wai har wasu ma suna cewa wai birin wai in fari in fararen mutane to daga shimfanzi suke shimfanzi bakake kuma daga abin nan gorilla dole wasu sun faɗa wasu sun ce da ilimi ne sannan at-tadhkiru bi ni'matillahi azza wa jalla bima khalaqa lana min al-azwaj akwai tunasar mana da ni'imar da Allah ya mana na halitta mana mata yanzu ku kaddara a ce haka duniyar nan duk maza ne ba mata ba mata kuma a ce an bar sha'awa kuma ba matan me zai faru mummunan abu zai faru sannan ba ɗaya ma ba inda za a je kwata-kwata generation ɗaya za a yi inda Allah haka da haka yi nufi me ma'anar generation ɗaya kowa iya rayuwarsa haka zai faɗi ya mutu shekara ɗan tamanin ba irin da da ake yin ɗari da ashirin ɗari da tamanin ɗari tara irin na zamanin sa annabi nuhu to da iya ita in ta zagayo shi kenan an gama saboda me babu tanasuli babu haihuwa don haka ni'ima ce ba karama ba kar a zagi wannan ni'imar kar kuma a butulce wannan ni'imar ta ƴaƴa a nemi ƴaƴa amma kuma a tarbiyyantar da su sannan a asalin jinsin bashar wato dan adam daga wahid ne ko isnani ma'ana daga ɗaya ne ma'ana annabi adam shi kuma aka samar masa matarsa daga gare shi da haka wannan su biyun kuma su ne suka samar da sauran albashar أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء ما الأثمين يفعلون أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء يوم ماذا يا في يوم ماتا مهمنتي كفهمت مهمنتي ko ko abun dan adam abun da yafi so ya fi son a samu ƴaƴa maza saboda neman taimako buƙatar agaji a lokacin da aka yi rauni yanzu aka tashi yaƙe-yaƙe so aka fi nema maza in aka tashi aka ce babu maza sai mata an samu matsaloli don haka ashe yawa in ana zancen yawa to yawan maza ya fi yawan mata amfani shi yasa Allah ya ce rijalan kasiran sai kawai ya ce ni wani sa'a bai ce wani sa'an kasiran ba kasiracin ba abinda malamai suka hango kenan sannan roƙon Allah ko roƙon juna tare da da sunan Allah yana daga cikin abin da aka sani daga larabawa sannan sauran darasin na ambata mana ko cewa ana roƙo da sunan Allah in domin tadkiri ne fala ba'as in kuma maqsudin abin shine ai ilzamin mutum a tilasta shi wani abu to fihi nazar ana dubi in akwai cutarwa to bai halatta ba in babu cutarwa to da sauki amma duk da haka ka rage amfani da sunan Allah wajen lazumta wa mutum ya maka abu an fahimci wannan zancen to mu tsaya haka Allah ya kara mana ilimi da fahimta Allah ya tabbatar da mu a hanyar dade wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik